الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ranar laraba daren alamis dare na goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da shekara 444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu cikin kaddarawar Allah gashi dai Allah ya ba mu ikon ci gaba da nausawa cikin tafsirin alkur'ani mai girma a irin wannan lokaci mai tsada mai albarka muna fatan Allah ya karba daga cikin kyawawan ayyukan mu ubangiji ta'ala ya sa duk abin da muka aikata na alheri karbabbe ne Allah ya gafarta mana kurakuran mu ayyukan da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ka ba mu lafiya da jajircewa akan yin ayyukan alheri a cikin sauran kwanukan da suka rage Allah ka sa duk wani alherin da kake bai bayanka a wannan wata kuma muna da namu kaso da rabo a ciki babu shakka jiya da yarda Allah dai muka tsaya a cikin karatun namu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara aya ta 126 ne ko za mu tashi da shida ko mun tsaya da shida? da shida yau insha Allah za mu tashi aya ta dari da ashirin da bakwai ubangiji ta ala ya datar da mu mun ji dai wannan ayoyi da suka gabata sun yi jan hankali sosai akan boye gaskiya to diyan da za a yi abin da ka san na gaskiya ne ka faɗe shi ba abin da zai faru matsalar da ka ci karo da ita in kafa da gaskiya Allah ya tafi sauki akan saukin da zaka samu in kafa da ƙarya domin hausawa sun ce ita ƙarya fure take ba ta yaya ba ka taba jin an ce gaskiya ka ta kare ba amma ran da dubin ka ta cika sai an ce yau hakari ka ta kare kuma wallahi ta kare yasa mu zamanto masu gaskiya a kowane lokaci a wajen fada da ayyuka don abin da mutum zai yayi gaskiya bangiji ta'ala ya ce duk waɗanda suka ɓoye abin da allah ya saukar a littafinsa har ma suka nemi amsar ɗan wani abin duniya wajen ɓoye gaskiya to ranar tashin alkiyama allah zai hushi da su ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da tanadin azaba mai radadi irin waɗanda suke allah ya ba su dama sun yi sakaki da ita shine ilimi Allah ya ba su kile ne na aljanna amma sai suka zo suka masanya wannan shiriwar da Allah ya ba su suka dauki bata shine jahilci lokacin da suka zama to ba su yi aiki da ilimin su ba suka boye gaskiya Allah ma yake mamakin wani irin hakuri ne waɗannan mutanen za su yi ma a gidan wuta saboda can taimako musu to da haka ne Allah ya saukar da wannan alkur'ani da gaskiya duk waɗanda suka samu saɓani a cikin alkur'ani ko saɓawa alkur'ani to suna cikin wani tsiyakuta suna cikin wata taɓewa wanda ta nesantar da su daga rahamar Allah Allah ka saba ma daga cikin wayannan mutane to sai mu je gaba Allah rama laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وبنجي تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب النبي صلى الله عليه وسلم ya tarda Yahudawa da Kiristoci a garin Madina kowa yana da tashi alƙibla kuma yana alfahari da ita yahudawa sun yi ruko da alƙillarsu ta kallon yamma daga garin madina a lokacin da suke ibada suna kallon alƙiblarsu in ce udus udus kamar tana kusan yamma ne da garin madina sun yi ruko da wannan alƙibla suna ganin su suke da alƙibla ta gaskiya su kuma kiristoci suka yi ruko da mi gabas mu kuma musulmi ubangiji ta'ala ya canza mana alƙibla mu mako mun yi ruko da ina kudu domin madina a lokacin har yanzu tana arewacin makka ne kenan alƙiblin ta zama gaba kudu ne ana kallon ka'aba a wannan lokacin har yanzu ko a garin madina kenan idan an tashi sallah ana kallon kudu ne saboda makka tana kudu to kowa yana alfahari da wannan alƙiblar da yake da ita yana ganin ai shi ne cin nasara ubangiji ta'ala ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum bai zama shine tsananin imani da yi wa Allah da'a ba saboda kuna juya ku idan kun tashi ibada qibala mashariki wajen inda rana take fitowa wal maghrib ko kuma inda take fada wannan ba shine yi wa Allah da'a ba dan ka tashi kalla alqibla ka kalli gabas ka ce Allahu akbar kai sallah kawai bai sheka ibada ba akwai wadansu abubuwan da sai ka ciko su yanzu ne ka samu albir idan ka ce bir duk wani abu wanda yake na alheri da'a ga Allah samun daraja wajen Allah yarda Allah duk yana daga cikin albir da haka shi yasa wani gudu Allah madaukakin sarki yace lan tanalu albirra hatta lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun albirra ba yardar Allah Allah ya yarda da ku har sai kun bayar da abin da kuke kauna abinda kuke so me muka fi so kudi ka rika cire kudinka kana bayar da shi fi sabilillah kana sayan abin da zai amfani mutane kana taimakon marayu kana taimakon talakawa kana taimakon matattakin da mazajen suka mutu suka bar su ba aure ba su da mai taimakon su duk wata hanyar taimako na addinin Allah ka rika cirewa kana badawa kar ka zama da an ce a taimaki addinin Allah kawai sai iya ka bara da an za aya ka rike aljihun ka ce Allahu akbar sai ka rike aljihun dan kana da wani bai fado a ba za ka sami yarda Allah ba har sai ka bada wannan abin da ka fi so sai yasa wani sahabi da ya ji wannan aya ta sauka yana da wata garka an san garka ko jardon a kusa da garin Madina yana nufin kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo ce ya rasulullah na ji Allah ya ce lansar birra lantara da birra hata tun fi kuma ta hibon mutum ba zai sami yarda Allah ba ba zai samu aljanna ba har sai ya bada abin da ya fi so ya ce dukiya da na fi so daga cikin abin da na mallaka ita ce wannan garka wadda ake ce da ita albirha garka ce wanda take da daɗin ruwa maza Allah ma yakan zuwa shi garkai ya sha ruwan ya yi alwala alayhi salatu kuma tana gad da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da haka ya rasulullah yanzu tunda ita ce na fi kauna Allah ba zai rada wasu yan bada abinda muka so da haka na bada ta fi sabilillah ka ɗauki wannan garka ka damka duk wanda kake ganin ya dace kaga idan irin shugabanninmu ne masu sama da fadi masu bara da sunan talakawa salakume saboda garken nan tana da daɗin ruwa ga dabi ne kaga manzo Allah sai rike kayan shi ko ko diba wani nashi eh naka sai naka ba haka yayi ba sai manzo Allah ya ce mishi lalle wannan dukiya ta yi riba wannan dukiya taka ta yi riba eh amma abin da yake so da kai ka rabawa danginka wannan garkata gaba ɗaya ka rabawa danginka shi ne ya fi lada don idan ka ɗauki kyauta ko sadaka ka bai wani musulmi kana da lada cikakke amma an ka bai ɗan uwanka ko musulmi kana da lada biyu ga ladan kyautar da sadaka ga ladan mai ladan zumunta raka yaje tattara dangin shi kansa ce to kai daga nan zuwa can naka ne kai kuma daga wannan yanka zuwa ta daga wancan dabinan zuwa wancan kai ma naka ne gaba ɗaya raba musu dan ya samu yarda Allah kadima fa yanda jarda ko garka take da shiga rai kamar yadda ka san makiyayan dabbobi ne garken gaba ɗaya ce ya bada haka mai jardon garke shi gaba ɗaya ce dukkan ta ya bada dan ya samu mi yarda Allah ka san wannan abin ba na wasa bane to da haka wai wancan abin da wannan yake so mu ma shine muke so ko to mai muka taɓa badawa don neman rai Allah wanda shi da abin tambaya da haka bai zaman to yarda Allah ba don mu juya gaban mu da alƙibla cike mu ce Allah wata wani sallah walakin zalbir abinda ake cewa da'a ga Allah imani da Allah yardar Allah man amana billah yana nan ga wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma yarda akwai wurin karshe wurin daga ran nan ba za ka taba ji an ce yau ba wurin da ya kai tsawon shekara dubu hamsin wunin nadama yawmal hasra yawman nadama yawman tagabin yawman tubular sara'il ranar kamunga ranar tonon asiri duk wannan wunin shi ne yake da wannan suna yawman yawman Allah ya ambaci sau da yawa cikin alkur'ani ubangiji ta halarci imani da shi wal mala'ika da kuma ka yarda akwai mala'iku mala'iku bayan Allah ne ba sa ci ba sa sha kun ba sa saban Allah aikinsu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun al-laila wan nahara la yafturun tasbihi kawai suke wa Allah dare da rana ba sa gajiya ba sa barci ba sa sha'awa ba sa cin su kawai loma su subhanallah walhamdulillah ko subhanallah wa bihamdi shine abincin su shine abincin su kai imani akwai su daga cikin su akwai mi akwai malakul maut wannan suna da ake ce azra'ilu bai inganta ba babu shi a cikin alkur'ani babu shi cikin sunna sunan shi malakul maut qul yatawaffakum malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum yawa Allah ya faɗi mana shi sunan shi malakul maut kuma shi da aka wakilta da mu kullum sai ya harare ka so wajen nawa eh yaga akwai saura baka na ba wallahi kullum shi duniya a gurinsu kamar kai ne a maka fala a cikin asset ina da yake gagara ka kai hari to haka duniya take gaba da a kowane lokaci yana zara ran dubunnan mutane ne a cikin kilkisai gwanda guda ba an daga gare shi yasa a zamanin annabi suleiman wani mutum allah ya kaddara zai rasu a nesa da fadar suleiman kuma sai gashi kusan suleiman shi ma mala'ika ya zo da sufur mutum sai ya kwara mai ido yake mamaki wannan an ce minti kaɗai ya rage ɗauki rashi a guri kaza kuma gashi a nan ya ake shi kuma sai ya tsorata ya ce ya suleiman wancan mutum yana mana irin wani kallo tsoro nake ji sa iska ta ɗauke ta kai nesa iska ta kwashe shi kyalki sai gwanda ta kai shi nesa kuma yana zuwa ya tarra shi a can hallon ya cire masa rai yi ne da ya zo ke ce ya suleiman jiya na yi mamaki wani mutum sauran minti kaɗan in ɗauki rayuwar shi cikin ƙaddara allah kuma na gashi a fadar ka amma da yake lamarin allah dai da na ga lokacin ya matso ina zuwa can kuma sai gashi ya same ni ce ko ka san yadda aka yi ai ta yi ga wani mutum ya kwara mai ido tsoro yake ji in sa iska ta dauke shi ta je fa can nesa da duniya kuma ya ta kai shi can eh haka ne duk inda Allah ya kaddara zaka rasu kawai ta zaka ta za ku kwabe da shi mm li kulli ummatin ajal kowanne da kika mutum yana da lokaci idan ja ajalhum idan lokacin ya zo na kowa Allah ce la yastakiruna sa'atan ba ma jinkirta kowa ne da ya kibta wala ido dan kana mutumin kirki ba za a raga maka ba balle kana mutumin banza wala yastakadimun kun ba gaggauta daukar ranka sai in lokacin yayi to kai za akwai mala'ikun daga cikin su akwai malakul maut akwai mika'il eh ministan ruwa ba da abinci shi yake kula da wannan bangaren akwai israfil wanda shi kuma kawai busa kaho ne ake shi yana nan aikin shi bai zo ba yana nan yana jira an ce ya ɗauki kafan ya buɗe bakin kawai so ake yi ce busa ce shi kenan da ya busa busa ta farko shaida ai wallahi gaba ɗaya za a mutu na fakatan wahida lokacin da ya busa ɗaya za ga mutane gaba ɗaya kowa ya mutu ba wani mai rai ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض يا أبو ساتفوكو الله تفصائك دق أبن دكي تكين سمي هل ملايكون man fi samayi duk abin da ke cikin ƙasa da abin da ke cikin ƙalƙashin ƙasa fasa'ika komi zai mutu balantana mu da muke kan dauran ƙasa ana nan ana nan kuma sai a ce to kara sun manufika fihi ukura ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
da ya fa da yayi busa ta biyu sun manufika fihi ukura sai a mishi umarni ya sake busa ta biyu fa idza hum qiyamu yanzuruna yayin nan za ga kowa ya tashi tsaye yana jira idan Allah zai da shi da ya busa ta biyu farkon wanda zai fara tashi a wannan duniyar waɗanda suka rayu daga cikin halittun Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne kasa za ta tsagewa ya fito in yau to sai ga Jibril nan fa aina ummati ya Jibril ina al'ummata lokacin nan kan ajima sai ga kowa yana fitowa ga kanan kai ne dai zaka fito eh dai kowa tsirara ba wando ba riga ba rawani ba takalmi ba kaciya ba sallatu da Aisha ta ce ya Rasulullah haka za a taru ranar kiyama ce haka za a taru maza da mata a guri guda ya ce mata kwarai sai yanzu ba'dhum ba kuma kowa da kallon kowa ya ce haba a shari yafi karfin haka shari yafi karfin mace ta gane mace ita balle namiji ya san shi ya namiji wani yau ko yan fashi da makami suka tsada kana gane kai namiji ne ina maza ko ta take ranar mana ka muku tarihin wani bashi da aka ce mata su yi na maza su yi na sai wajen mata ka ke kuwa wasu nan ke ce shi sunan shi hadiza ya gani don ya samu kanshi balle lahira to wannan shi aiki shi busa ne ya yi busa ta farko ya yi ta biyu an ce ya yi ta uku ta uku ya zuce halimulil hisab a taro wajen hisab don lokacin da aka tashi nan nufi kafi ukura fa yi za mu kiyamu yanzu lokacin kawai bagamiya ne za a yi wani ya yi gusun wani ya yi arewa wani ya kowa bai san inda za shi ba haka za a yi ta kai kawo kawai bala'i ya kai bala'i har ta kai mutane kunci ya kai da tsoro da fargaba har ma a je ana ta yaya za a lallashi Allah ya yi hisabi kowa ya samu tsayi shi a yi nan ɗu a yi can ɗu hankalin kowa ya tashi amma kuka san a lokacin akwai waɗansu mutane suna ƙarƙashin al'ashi ɗan suna watayawa wannan mutanen guda bakwai Allah samu daga cikinsu amma sauran mutane suna cikin dimo ga bala'in zahira na hala a tattaro a yi shawara a ce to yanzu abin da ya kamata mu je mu roƙi ubangiji ya gama hisabi kowa a san matsayin shi ce to waye zai roƙi shi kuma a yau sai a je gurin annabi adam ai shine abul bashar shine ai uban kowa wanda shi ya kamata da je lallashi Allah ya hisabi kowa ya san matsayin shi a je gurin annabi adam ya ce ina nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yi ya ce ta kansa yake yi me yasa zai ce ta kansa yake yi wai laifi ɗaya ne yawa Allah Allah ya hana mai cin wata itaciya kwara ɗaya ya ci shi ne zai sa ya rika tunani ya zai tinkari Allah kai nawa kawai Allah laifi wai duk da Allah ya gama cikin alkur'ani lokacin da ya ci itaciyar jewa masu wata kalma aka yi ya roƙi Allah da ita kuma Allah ya karɓa mashi قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله يجيها النبي آدم وتكلم سيني سيتوبا لإتا إنه هو التواب الرحيم دان شي الله مي أنصت توبا ne mai jin kai wata kalma ce sai Allah ce kala annabi Adam da matarsa bayan sun gama laifi suka ce ya ubangijinmu rabbana ya kai ma'adacinmu zalamuna anfusuna ai mun zalunci kanmu da kanmu wa in lam taghfir lana idan baka yi mana gafara ba wa tarhamna idan baka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin zamu zama daga cikin wanda mun tabe mun yi hasara Allah ya ce to shikenan an yaye muku amma ku sauka daga aljanna aljanna ba ta dace ga mai saba Allah ba bai dace ba ku sauka aljanna ba ta dace ga wanda ya saba Allah ba sai kun je kun dan yi kasu a duniya diyan ku duk ku aibe su a can su sha wuya sai fa ne ma ka daya shi cikin ka kadai ya shi ka bala'i wallahi in ka tashi baka karya baka je dukkan maza ya tashin duniya yasa da ga da yayi bacin na tsiya ya tashi je neman kai aka ce babu gaba kai ka je rayuwa za a yi bala'i ya ka zazzara ido in ya ga wani kwano ya baro da shi saboda ba abinci kun ba kudin saye mu dawo karatunmu akwai mala'iku mun yi magana akan malakul maut da mika'il ga israfil mai bisa kaho sai wa ga mala'ika jibril jibra'il bawan Allah kenan kalmar jibril kamar ka ce bawan Allah jibr bawa il na Allah kumandan mala'iku shugaba da mala'iku ga kuma sauran mala'iku marubuta irin su kiraman katibin ga su raƙib waɗanda suna tare da ke a kowane lokaci ga suwa da kirgo jamalar bahaushe da babban sanda in ji alamakawo ko kusa alamakawo wadda kiri da babban sanda duwa inan mala'ikun dole ka yarda akwai su akwai wasu mala'ikun ma aikinsu kawai suna ba da kariya ne ya hafi zuna min amurla suna tare da mutum suna ba shi kariya ne daga umarnin allah in wani abu zai fada idan ka sitin kuɗi in wani ƙara wanda in ya shiga jikinka zai ka maka matsala a cikin kwakwalwarka sai su seta maka shi su daidaita yadda kunnan naka zai ɗauka ya tace a kafarka idan za ka taka wani abin da zai iya cutar da kai sai su yi ƙoƙari su gyara idan wani haɗari ya zo Allah bai kaddara maka daga cikin masu mutuwa ba sai su baka kariya sai ka ce ko ƙwarza ne ko ƙwarza ne bai su aka sa suka baka kariya da uzurin Allah aikin su kenan akwai wasu mala'iku kuma an yawa da mafaɗa guda biyu ai gani akwai matsala wannan wuce su san kuwa suke kullum su yi addu'a ɗaya sai ce allahumma ya allah muna roƙonka duk wanda yake da iyali yake ci da su allah ka buɗa mashi ka yi mashi arziki ɗaya kuma sai ce ya allah duk wanda bai ci da kowa allah ƙara mai talauci me za ce ko a haɗa ko wannan su kuma ake suke na addu'a kullum kawai shi yasa kuke ganin wannan addu'a ta mala'iku tana tasiri masu mata suna cewa su suke da kuɗi a duniya idan kaga an kankar wani etaji mai kyau sabo kanka tambaya ba na mai mace ne wallahi wane ta zuru wane wannan idan ga wata mota mai lunwashi wa za ka yi ita kaɗai tana lunwasawa mai tsada in kanka tambaya mata mai mace ce da goro ta zuru da wuya su mallaki wannan arzikin duniya din na masu mata ne saboda kullum suna samun addal mala'iku amma kai bawa Allah Allah ya soke daga wasu nau'in na mala'iku su ba akwai wanda suke safaratun su suna kai kawo ne sama zuwa ƙasa akwai masu ka wahayi akwai waɗanda suke kula da harkar ruwa idan sun ga ruwa zai je inda bai kamata su daka bai tsashi ne ake cewa ra'adu ko ba wace yace tarnatsa an ce kamar dan miyo ne kaɗan daga bakin yake dan sauka sai ka ji an ce a basa mata faɗa abu ta yi ragaraga da shi dala wanda miyo ɗin shi ma ya ɗasu ake yayi ragaraga ka kone kai wannan in ya jamke ka ai ka sa akwai matsala ko kai hankali da Allah ce ku zuhu ba gulluhu Allah ya faɗa ka wajen mala'ika dubu sau za su kai ma hariwa duk wanda ya saba dama ya damko ka ai ba za ka ji daɗi ba kake yarka zama cikin kuzuhu wannan mala'ikun dole ke za ku su mala'ikun Allah kala daban-daban ne akwai wanda suke hamalar da arshi suna dauke da al'arshin Allah ne kawai wa man hawlahu akwai wanda suke kewaye kuma da ubangiji mala'iku suna nan burjik Allah ya halitta rinduna ce iri-iri وما يعلم جنود ربك إلا kai a هو takaice ma Allah ce kai haba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi Allah ne kadai sun mala'ikun kala-kala ne kowane da ake shi bataliya iri Allah ya ce wa annabi ba wanda ya san adadin su ma wasu mun gama ga su ga aikin su ne wasu ga sunayen su amma ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi Allah ne yi shi kawai shi yasa yaki da Allah matsala ne Allah ya Allah ya ga dama yau ba sai mala'ika sauro ma sai ya turo duk ya fata-fata da ku ko ya tusa muku tsoro ya sa wani bature ya zo ya ce akwai korona kan ku gaisa ya daga mutane malam kullum ka a yi lokacin korona kadai ma za ka san allah shi kadai ne kawai aka tusa mutane tsoron mutuwa daga mutum da canhu in ya gaisa da mutum ma sai ya ja samu na ya fifisa ya shasha wannan haka wai da sarar ya ce mai akwai korona yana tsoro kai ya mutu a gani rundunar ce kawai ta tsoro allah ya turo kuma shaidanu suke amfani da ita aka ce a daina sallah a tare a daina cin kasuwa a daina haduwa da juna a rika sa tazara ka gani kaga wannan ma ai wani bala'i da wata rundunar ce ta Allah to don haka ka yarda na daga cikin yardar Allah ayyukan alheri imani da mala'iku wal kitab da kuma imani da littafi ga alkur'ani ga attaura ga linjila ga zabura ga sufi ibrahima littafan da aka bai annabi ibrahim wasu malamai sun ce guda goma ne da ba wasu littafan da ba mu sani ba allah idan zai aiko annaba yakan gama su da littafi ne sai dai in annabin ya tarna wani annabi ne kuma zai aiki da shari'ar wancan to sai nasiha da wa'azi ga littafin wancan daga haka ma annabi haruna annabi ne ko ba annabi ba baya da wani littafi da kanshi me littafin sa littafin at-taura wanda annabi musa alaihi salam ya zo da shi wannan shine to ka yarda da wayannan littafan cikamakon littafi na ƙarshe wanda muhaibunan alai ko wani hukunci na wa'yanta an sa cikin shi ne alkur'ani gashi a gabanmu dole ka yi imani da shi na daga cikin imani da alkur'ani kuma karanta shi dole bai karatun alkur'ani bai yi cikakken imani da shi ba amma ka samu mutum shekara 60 yana sallah in ka bashi qur'ani kawai zane ka ɗaya ke gani bai ya gane ma ga alif balle lamu zane kawai yake gani wannan ya ka rubuta mashi wasiƙa kun san da lokacin ba waya sai a maka letter ko ya ce wa'adi ba mashi wannan rubutun Allah ne ko nasara ne shi bai sani ba bai ma san da me aka rubuta ta ba musulmi ke dan ma sosai na aka samu wani musulmi shi ba kullum yana sauraron wa'azi ran ladi na malam Ilyas ashak Ilyas Abdullahi wa'azi idan ya gaba akwai wani kirista da yake yi ko to kowanne yana jama'a bai san bai wanne ne na Allah sai wata aka ce mai akwai kiristawa a ciki sai ke tabbata wai mai cewa ilyasu abdallah ne musulmin na allah ko kowance bai sani bai iya bambanta ba ai malar jahilci bala'i ne wannan wannan uwa ya ce ma ya sun cuce shi ko da sun koya mai alkur'ani a gaga ba zai samu kai cikin wani matsala ba to na daga cikin imani yarda da allah ayyukan alheri iman da littafin kuma karanta shi na daga cikin yarda da shi da imani da shi da kuma yin aiki da shi haka kuma ka ɗauki kafarka ka je gurin malam boka ko ɗan tsubbul ko wani mai ruhani ko boka shi kuma kafircewa alkur'ani ne kafirce masa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je mana ta kahinan wanda ya je gurin boka a urafan ko kuma malamin diba mai ƙasa ko mai alƙalama kuma fasaddaqahu kuma ya bashi labari kuma ce ka wannan malami da gani yake ga wannan kai gare ina zan waya baka labari ko faqad kafara bima unzila ala muhammadin wannan mutum ya kafircewa abin da aka sauka a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata mu yi iman da alqur'ani kalmar kafirce mushi wan nabiyin kuma ke da annabawa annabawan Allah za ka yi suna ta dubu ɗari da dubu wane ne ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya manzo Allah ba minhum man qasasna alayka wa minhum منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ubangiji ta'ala ya عليك ce manzo Allah ma akwai wasu a cikin su mun baka labarin su akwai wasu wanda kuma labarin su ba mu baka ba to kenan dukkan su annabawa ne na Allah yardaddun Allah ne kuma zababun Allah ne eh wadansu an faɗi sunansu a cikin alkur'ani akwai guri guda ba inda aka zana wajen 25 wanda yau matasanmu da yawa ba su ma san su ba in ka tsare matashi kace ya zana maka adadin annabawa da aka zano su guri gudan nan a wata sura ce kuma suno da yake jawa su su kai
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على to قومه shikenan Allah ran ma ya shirye fa zai fara zano mana نرفع درجات من نشاء Mhm.
إن ربك حكيم عليم na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب Mm.
كلا هدينا Mhm.
ونوحا هدينا من قبل na'am ومن ذريته داود وسليمان mm, وأيوب ويونس وموسى وهارون na'am وكذلك نجزي المحسنين نعم.
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس mhm, كل من الصالحين نعم.
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا mm.
وكلا فضلنا على العالمين Allah saka bara alheri ka amana ya taba ko to ina wani wani ba ya tashi ya zaro Ka gani? to wayannan kadai ya kamata a ce ka san su yana daga cikin karfin imani a ce ka san su kuma zaka iya zaro su da Allah zara su yace waɗannan sune shiryayyun da fabi hudahum muqtadi da shiryuwarsu ake koyi an ce kai koyi da mutum baka san shi ba da an ce sunan yan balo wanda suka ci a cikin shekarar nan sai ka zano kwalab kwalab duk ka sani kila ma aski ma irin na wanda ya cin kake yi amma annaba duk baka sani ba haka daga cikin annabawan akwai ulul azmi minar rusul manya-manya kenan ma'abota girma da darajar kololuwa daga cikin manzanni su guda nawa ne su guda bin azarama وإذ a أخذ sai azarama ya karanta ta ku za mu gane وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن daya kenan wa minka an samu daya wa ake nufi kun san manzon Allah Allah kawai ce yake masa bai ya cewa da kaiwa ne a kamar irin ada ne dan fari sai ya gana ce mai wannan dan ko eh saboda mi darajar tashi ake darajar tashi ake darajar tashi ake ko wata mata ce ta kama sunan ɗanta na fari an kallinta ya tashi ta ne take tambayar wani malami ta tauka wani laifi me ya jika ake ta haɓa laifin ya yi girma yi wani laifin ta ce haɓa wani laifin an ya fi an ya allah ma ya yi mata da kan ta faɗa da ya matsa a ƙarshe ta ce wai ɗantan lafa da ta mance ta kama sunan shi haka jahilci ko a jahiliya haka ne to allah yana kawuci ga mazala shi sa da ya sai ce wa minka da kai wanda ake magana da kai sallallahu alaihi wasallam na farko kenan sai na gaba ومن نوح na biyu ومن نوح وإبراهيم.
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم nawa muka samu wa minka daya wa min nuhin biyu wa ibrahima uku wa musa wa isa bin maryam ha ula azmi min rusul kenan annabi ibrahim alayhi salam annabi nuh annabi musa annabi isa da annabi muhammad waɗannan su ne ulul azami na rusul ka san su ka ba su wannan matsayin da allah ya ba su wannan darajar wannan ƙololuwar daraja kenan galar ƙarshe kenan gidan da za a ce sojoji ne a ce marishar ko ko akwai sama da shi to ƙololuwar daraja kenan ga ɗan adam ya zama yana daga cikin wa'in nan dole ka san su kuma ka yi iman da su yana daga cikin albir bayan wannan wa'atul mala ala hubbi ka ɗauki dukiya a bisa kana santa ba wa ba ka so ba don idan kuka tashi badawa ku bada abin da kuke so kai ya zama ko riga ce za ka bayar sai kaga ba ta yi faci bakwai muka bayar a ka ɗauki wanda kake so ka bada Eh, kada ka bada abin da ko da kai za a ce abai walasun bi akhizihi illa bi aha kai ba za ka karba ba sai da kyar kana dan rena abu a ba da abin da kake so to na daga cikin ayyukan alheri ba wai sallah ba ka dauki abin da kake so na dukiyarka kuma ka bada ta sai Allah ya zaba maka wanda ya kamata ka fara bai kyauta da sadaka yace da wuri kurba diba danginka din ka tashi kyauta fara bai danginka amma yanzu ba haka bane jari hujja ne wanda ga cikin danginka zai zama ce ka taimake shi ba ka taimake shi amma can wani wanda ya ka ce aika latsaye muka yi amma shi ma dangana da filin irin naka shi ne lokacin za ka mashi babbar kyauta idan kai mai kuɗi ne idan ka tashi kyauta zuwa ga ɗan'uwanka mai kuɗi sai ka dunkula ka bada amma idan ɗan'uwanka zo talaka da ke za ka bashi abin kirki saboda shi talaka ne bai san daɗin kuɗi ba to duk abin da za ka bayar idan ka tashi bada sai Allah ya za'a ce da wani kurba ka diba yan uwanka mafi kusanci dan sadaka da kyautar da ka bai dan uwanka linkin lada biyu ne ga ladan sadaka ga ladan mi ladan zumunta waɗanda suke masu zumunta yan aljanna ne idan kana so Allah ya kara ma kwanaki ya yalwata maka arziki ka rabu da talauci to ka zama to mai yawan zumunci daga cikin zumunci taimakon dan uwanka dankinka akwai dankinka kawai suna shan wahala yanzu da ramadan kin nan idan ka tashi bude baki kunun ma kala kala kayan legim kala-kala ga mango a share guda ga lemu ga banan ga kankana ga shi kuma ba Allah yana can ɗanwanka da kira samu kunu da ruwan gumba yala zai ka dunkule wata jika hausan ka tura mai ya kace gani ha? tana ya kuma ta wuce ba bukata ka ta wuni guda amma sai ga ba zai iya yin wannan ba amma a bisa aikin baza sai ya zuba kuɗi sama da jika ɗari to idan ka tashi ba da abin da za ka ba da matakin farko ka ɗauki wannan kyautar ka bai mafi kusancinka cikin dangi idan kuma akwai uwaye to su ne matattakalan farko idan ka tashi ba da abin ba da duk duniya ba wanda ya fi cancanta ji daɗin arzikin ka kamar mahaifiyarka wallahi in dai Allah ya baka wadata kalka yarda matakin farko wanda ya kamata ya ji daɗin wannan arzikin naka da wadata mahaifiyarka amma wani ina daga shi sai madam da fafi da mami sai kare da zai so kare daga turai daga wannan abin cikin da so shi karen ya a rika kashe mai kudi a wata wajen jika 500 amma ga uwashi tana can kila idan hadari ma ya gamo sai ya rika mata kunne kama da shi tsabar bariki abinda ke kashewa karen shi ya fi abinda ke kashe ba haife shi balle baban baban kawai in an yi katari a sallah ya diba wani yadi wanda ake tare shi barazana ko wani abu da ya mai dinki in ya yi kokari kira amma mata shi ba daidai sayo mata gizna ga duk lokacin da ake anko sai ya mata mahaifiyarsa idan ya ta hayatu ai su ba ba ai kawai suke sai a dai ba ta fa mai arha ta yi lahi da ta haife ka ko shi ta kike saya mata mai arha ka saya matarka ko budurwarka mai tsada ta wadda duk matsala ne wanda ya kamata a fara jin daɗin arzikinka uwayenka ne masu bi musu danginka shi ne wa atal mala alahu bihi sai Allah ce zaul qurba ma abota kusanci su ya kamata ka fara ba daga su sai mi wal yatama marayu Allah ya ɗaura nauyin marayu akan waɗanda suke musulmi waɗanda suke tare da su amma yau lalacin musulmi ya kai arna wanda ba su da addini irin namu na kirki karɓaɓɓe na gaskiya sai ga sun fi kula da marayu sama da mu duk gidan marayun da ke cikin ƙasar nan mafi yawa da kiristoci ne yanzu ne ma ka ɗan fara ganewa na kiristoci ne ba ruwansu su ci da su su ba su ilimi ranar suru da ladi a ji a ɗauko makaɗa su musu kiɗa su yi waƙa da rawa haka ne haka ne duk gidan marayun nan galibi ƙa'idodinsu a wikin da aka zo a kawo ɓarke su su musu kiɗa a tashi don su samu walwala eh waya da to su abin da suka sani kenan ai kuma 'ya'yan musulmi kuma su mana muna da muna jira wai jira muke sai dai larabawa su ba larabe kada yake sai aljanna? masallacin mahajira muke wasu an gina mana a sa mana tafi talaka mu so muke sai wanda ga wani guri ya zo ya taimake su alhali kuma duk abin da ake yin nan mutane ne suke hudda cikin abin da suke da shi sahala da kuma su yi amma mu ya gagara sai ga alhaji mai kuɗi da an ɗaga gida unguwa sai ya sai ya gine ba laifi bane amma saka jira mu da mu ma muna bukatar masallacin nan dai wasu yake a masallaci na kyauta a zo a yi masa ko kuma in zai yi ma sai Allah gana ka irin wannan mai sahu biyu ko uku a jikin gidan shi dan kai ya sha wahala zuwa masa ya bude kofa zuwa ta na kai shi eh Allah gana ka ba Allah ban manta da kai ba kai ma gana ka ka gani gida ɗakin shi ma metro wajen nawa amma masallacin metro uku ya ga zan ai wannan akwai yi wa Allah izgili ko Allah ya yi laifi da ya bashi dukiya kuma a cikin unguwar da ke da mutane mawadata sai ga tafin masallacin ya tsuha ga masu kuɗi suna sallah a masallacin wani sai dai in tura ta kai bango rika zawa da dahi tafin wala ya ko masu kuɗin da inda suke sallah in kace alhaji wannan tafin da masallaci za mu kai a falanka mashi kuɗa sai ya ce kare na mai hankali Allah ba zai yarda ba ka mai walakance ke gaji tafin da yake sallah akai kullum ku ba shawara muna so mu kai gidanka da Allah mu shimfiɗa ba a falo wannan sai ga kun walakanta shi amma nan da yake ɗakin Allah ne ba komi zai zo a yi sallah da shaka ba zai iya saya ba to wannan gaskiya mutuwar zuciya ne ya kamata mu sauya wa man ya'zim sha'irar lahi fa inna ومن تقوى يعظم القلوب.
شعائر الله فإنها من duk تقوى wanda yake girmama القلوب gurin ɗaukaka addini gurin addinin Allah wani abin da yake da alama na shari'ar Allah ka girmama shi ka mutunta shi ka taimaka akan ci gaban shi to wani yana daga cikin alama tsoron Allah da ke cikin zuciyarka ne ko yana daga cikin abin da yake kara maka tsoron Allah to da ka mu rika muhimmancin da kayan addini wannan shine to da ka Allah madaukakin sarki yace mu taimaki waɗanda suke marayu Eh, gida mafi alheri a duniya shine gidan da ke da akwai maraya kuma ana kyauta mishi gida mafi shari shine gidan da ke da akwai maraya kuma ana fitar da shi to laka marayu wajibi ne a rika taimakon su haƙƙin su yana kan al'ummar musulmi sannan kuma da haƙƙin su na kan gwamnati amma kaga har yau gwamnatin mu tana da gidan marayu ne duk shugabannin kuma daga Muhammadu sai Muhammadu ko ba haka ba amma ba sa aikin Muhammadu Muhammadawa ne da yawa sun kasa aikin Muhammadu daya eh dole a fada da yawa abubuwa na addini ya kamata a ce su suke yi sa'ad je maganar mulki ba saboda girman sunansu babu gidan maraya guda ɗaya da muka sanar gwamnati ba akwai babu don ba za a iya ba ba a karanta wani araba ne sallah kaɗai Allah ya ce a yi sallah daga baya ne ma za ta zo sai an taimaki marayu wa- wa- waliyata ma a taimaki marayu Allah ya ce gwamnati kuma ta fi kowa haƙƙi a kanta na maraya daga ita sai sauran al'umma tuna daga cikin imani da Allah a ce a cikin abin da kake samu akwai wani kaso wanda maraya yake amfani da shi kanka yarda a ce duk abin da kake samu a wata kai kadai kake ce ya ba haƙi maraya wallahi akwai matsala to ka ji abin da ake kawo din ma amshi ake haka ne haka ne sama da fadi ake da shi Allah ya so yake to shine wal yatama sannan bayan wannan kuma wal masakin tunda ana maganar shirwa ne talakawa talaka shine kullum bai cikin wadata dan bakan leda ne an san leda biyu go inda zabarwa inda ya dan samu ce wani a bakan leda ya zo to hankali barci to waɗanda Allah ya bai hali wa'annan talaka suna da haƙƙi a kansu ba kawai an baka dukiya bane dan kai kadai ka amfano haƙoƙin mutane da yawa a kanka kai kullum yadda a cikin shi miya a gidanka ba za a samu miyar ba a gani wannan matsala ne dole al'ummar musulmi mu rika aiki da waɗannan ayoyin wanda Allah ya bai su taimaki waɗanda suke ba su da shi duk abin da ka ɗauka ka bayar fa Allah maɗaukakin sarki ya ce linka maka zai wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka dauka ka bada Allah ya ce za mu linka za mu maye gurbin da shi idan ka kashe jaka guda milfura ake tago to dalilin ta a nan duniya sai Allah ya baka wata jaka goma akalla wanda sakamakon wannan bada ce wanda suka zo maka amma ni sai gani kai ya rika bada arzikin shekare a gani ya kamata wani bawan Allah ne an ce yana da durhamin shi guda yana so ya je ya sayo kari sai kuma ya yi tunanin ba zai ishe shi ba da iyalin shi yana hutawa sai wani miskin yake cewa zai ba mu fi sabilillah ni miskin ne kawai sai ba shi ya dawo gida kawai ya zama shi yana jiran dirhami goma ba da ne ba kawai sai an kusa mai kofa ya ce alhaji wani ya aiko mu sai aka mai kame kudi ya ce masha Allah sai gida ya da ya je lissawa ya ga dirhami tara ce a wace wannan ba haka ba haka Allah ya ce ba da gudu ya huto biyu wannan mutum ya ce kai malam tsaya da ya tsaya ya ce wannan kudin wa aka ce kawa ya ce kai ya ce a ina wani ba haka yake ba saboda yaƙinin shi Allah ya ce wa abubakar min sai fuhi man ja'a bil hasana falahu من ashru جاء amsalha بالحسنة wannan a duniya ne فله ai.
عشر ya tara waɗannan أمثالها nassosin ne ya ce ba nashi ba ne in nashi ne ba haka suke ba ya ce a ni haka aka ba da ni kawai ya ce to in kwana wani sai dai muje guru wanda ya ba haka in ya ce shi ya kuma haka ta ko in yana ya ce muje a ga barazana ko ashe shi ya ɓoye ɗin duna abin guda ya ɓoye sai da suka yi gaba ya ce da Allah zan tambaye ka ya aka yi ka gane ba haka yake ba ya ce a akwai yadda aka yi ba sai to kai dai yanzu abin da zan gama da Allah kai hakuri goma ne aka bada amma ɗayan yana ɗauka ta kurci na daga shi a jibina kun gusta hanka ya ce haka za ka faɗi yace to me dalilin da yasa kace ba naka ba yace saboda Allah ne yace man ja'a bil hasana falahu ashru amsal duk wanda yazo da abu ɗaya na alheri to Allah ya mishi alƙawarin goma kwatankwacin wannan yace wannan a duniya ne saboda a lahira daga 700 ne abin da ya sama shi ma akwai aya ko babu akwai aya cikin suratul bakara masalladin ne suka na abuwa da duk da kamar su da Masalul habbati ladina da kaza Allah ba sai ka tabbata sun santa a duniya ne za a baka goma a duniya ne saboda haka wannan yakirin da nake da shi ne kawai yasa na gane ɗazu na ba da dirhami guda fi sabilillah ga miskini ya nake jira kamun goma ya za ka zo mana tara in yarda Allah ya zama maganar yan siyasa ne haka yan demokradiya ce za su muku famfan hura za su muku kaza matsalar ku ta kare daga ran nan ku- ku kare shiga wata sabuwa bane ta da Allah ba haka yake ba in ya faɗa kawai cikawa yake yi. wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa waye mafi gaskiyar magana sama da Allah babu wajen magana da ayi ta cika babu sama da Allah duk wani labari ba labari mafi gaskiya sama da labarin da Allah ya bada babu babu wallahi saboda haka mu rika taimaka wanda ba su da shi mu rika taimaka wanda a garin makafi mai ido ɗaya sarki ne ko ba sarki bane ba karkace sai masu in ana magana taimakon addinin Allah karkace sai ka tara kuɗi ka zama hamshaki a'a wattaqun nara walau bi shikki tamra ku nemi tsayi da shiga wuta ta hanyar taimako ko da rabin dabino ne tsaga ka bara ita dalilin hadisin wata mata ta zo baiwar Allah tana bara gidan manzo Allah sun san bayanan na Aisha ta bincika ba komai sai dan dabino uku ita kuma matar tana da yaya guda biyu dabino guda uku sai ta rabawa ƴaƴanta ɗaya ɗaya saura nawa yaran sun fara ci da ta juya za ta ci ɗaya sai kowane yaro ya lankwame na shi mai ko hannu kasa yaro a kowane ɗabi'ar ko wanda ya sa abu kaɗan ne ya lankwame na baki- na bakin shi sai ya meka maka hannu ka ƙaro to lokacin da suka meka hannu gaba ɗaya sai ta raba ɗayan ta fasa ci sai ta meka ta raba musu rabi rabi na na aisha abin ya wata mamaki manzo Allah ya zo za ta mishi magana ya ce na san kina so ki ba labarin matan nan ko ai Allah ya ba labari ko kin san me Allah ya bata akan wannan dabinan da ta raba na ƙarshe ta ce Allah wa sallallahu ya ce Allah ya bata aljanna kenan akwai lokacin da dan karamin abu zai yi babbalada ba a bata a guda gudan ba da ta bada amma wannan ɗaya da take bukata za ta ci ƴaƴanta ne ba ta ga suna bukata sama da ita ta raba ta ba sai aka bata aljanna to kullum haka ya kamata ka rika lissafi da an ce harkar addinin Allah kai ka jira su alajuwa ne i maza ka yi gaggawa kai ka fara bada abin da Allah ya baka wanda ka fi karfi an ce a ce maki talaka kai ka jira ka ce ai kai ma talaka ne wayi ne talauci a akwai wanda ka hishi wallahi akwai wanda ya fi ke talauci kai ka sani ka taimake shi wannan to wannan daga cikin addini ne daga cikin imani da daga cikin yarda Allah shine wal masakin wa bin sabil haka kuma dan tafiya duk da ma yanzu ana cikin wani yanayi sai mutum ya zo shi da matsala ka rika ta kai duk ƙarya ce suke to amma tun da musulunci ya dora maka idan mutum ya ce matafiyi ne ka taimake shi ka taimake shi ba ruwanka ka bar shi tsakanin shi da Allah ne idan matsalar da ke faruwa mutum ne zai zo da bukatar tafiya da za ta kai jika biyar ya zo masallacin ku ya ce a taimake shi wannan dala ashirin mai kokari arba'in da kyar kun hada mai jika biyu shi ko daman bai karya ba bai ci tuwon dare ba jiya da Allah ya je gurin mai tuwo no zai kashe dole ya kashe gobe a wani masallacin ku baka ce ah wannan waje ya je masallacin mu yau nawa kuka bashi a masallacin nan nawa ko bashi dole ya dade yana yawo ku dauke shi mai yaudari akwai masu gaskiya shi yasa a ka'ida ma idan mutum zai zai bara kamata ya bada labari liman sai ce a taimake shi nawa ne kake so wani gari zaka sai a je a tana mai tike sai a bashi shi ne yafi inda gaske ne a gane in ba da gaske bane ba a gane wanda shi kamata mu sa tsari to mun ki yin tsarin mun bar mutane suna cikin fagauniya baka gane mai gaskiya da mara gaskiya amma tun da Allah ya ce a taimaka in dai mutum ya ce shi matafi ne wallahi kai dai ba shi abu da kai kai kuma ka bada fi sabilillah saboda Allah ya ce a bada ka huta ban ruwanka da ƙarya ce ko gaskiya ne to shine Allah ce wa bin sabi wasailin da masu kuma tambaya masu bara he dai almas'ala la tahil bara ba ta halitta sai waɗansu ababe guda nawa guda uku sun hau kan mutum duk mabarata nan ne sai ga babu ko ɗaya daga cikin uku nan kawai mabarata ne shi wani kawai zakin bana ne Allah ba ku mu samu samun naku shine namu shi bai ce Allah ya bashi a samu a wai Allah ya baku shi ya samu kenan bai yarda shi Allah ya bashi ba kaga wanda ai ya walta da kanshi duk mutumin da ya dauki bara ce sana'a shi ranar kiyama zai tashi kwarangwal a huska shi ba nama ko da alamar azabar da zai fara cin karo da ita kenan shi yasa mu kiyaye bara yadda barawo ke cin haramun waɗansu mabarata haram suke ci kato sarki ke yana bara wallahi da shi da barawo da ɗaya ne yadda barawo ya ci haram shi ma haram ce ya ci don Allah bai halitta mai ba lafiyar shi kalau da karfin shi je ya rika bara wannan sharɗin bai hau kan shi ba haram ne ya ci amma waɗanda suke sun shiga cikin harin kakanan kayi suna bara din to suna da haƙƙi ku taimaka su ku taimake su cikin duke da Allah ku sai Allah ya ce wa furriqab haka bayi wanda an rubuta musu kuɗin da za su bada su samu yancin kansu ya mutum ya zo ya bayani bawa ne a yi ƙoƙari ya tara mai wannan dukiya don ya samu zama ɗa ya samu jin daɗin bautar ubangiji ta baraka wa ta'ala sai waɗannan abubuwan sun tafi da tako Allah ya ce wa qama salata yanzu ne sallar ta zuha yanzu ne Allah ta sannan kuma sai suka tsaye da sallah sai tsaye da sallah wa atu zakata go sai kuma a bada zaka wal mufuna bi adihim da kuma masu cika alkawali idza ahadu idan sun dauka duk waɗannan suna daga cikin addini kowanne daga ciki kaka rage ko daya idan kana so ka sami yarda Allah wasabirina fil ba'sa da waɗanda suke masu hakuri a cikin tsananin talauci talauci bai sa yayi sata bai sa yayi ƙarya bai sa ya ci hanci bai sa ya zalunci wani saboda talauci duk wani abin da yake na haram ne ba zai yi ba zai daure wa wannan talaucin shine sabirin filbasa waddara da masu haƙuri akan cuta cuta ta same su za su yi haƙuri wani kaɗan cuta same sai na ɗagun da bandaji kuma ya samu abin bara idan ko taka zakule na ordinance aka mun wane ne wane ne kuɗin magani na ya ƙare na'am kaga bai yi ba haƙuri akan wannan cutar da Allah ya jarbe shi da ita to sai Allah ya ce wasabirina filbasai wadara masu haƙuri a cikin tsananin talauci da kuma tsananin rashin lafiya wahinal ba'as da kuma lokacin gumurzu yaƙi ba sa raki wajen kare addinin Allah wajen neman martabar addinin musulunci za a fafata da su dukiyarsu rayuwarsu sai dai ta ƙare za su yi haƙuri akan haka ba sa ja da baya Allah ta'ala ce to wa'annan masu waɗannan ayyuka masu suka wannan sharda ulaika alladhina sadaqu sune masu imani na gaskiya amma duk wanda bai daga cikin irin waɗannan to imanin shi jabu ne jabun imani ne Allah ya ce wa ulaika humul muttaqun kuma sune masu takawa Allah ka samu daga cikin bayanka masu tsoronka amin ubangiji ta ala karbi ibadunmu ka gafarta mana kurakuranmu ka samu cikin bayanka wanda kake yantawa duk wani alkhairin da kake bayarwa bayanka a cikin wannan wata Allah ka samu da kaso a ciki subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh